faslin rabewa
maitatul adami to maitatul adami mai mairil anbiya e mataccen dan adam wato dan adam in ya riga ya mutu garin anbiya banda annabawa a cikin zancen nan da za a yi eh, najis Mm.
to na gasa ne
wa kadhalika maitatun ma la nassin sa'ilun haka zalika Sa'ilatin.
hakan nan ma maitaccen mataccen mala nafsa lahu sa'ilatin wanda eh, mataccen duk abin da bai babu jini da yake kewaya shi shi ma najasa ne kal qumlati kalkumlata kaman abin nan kwarkwata ala al mashhuri alal mashhura akan magana wanda yake mashhuri wal barghusi uwar bargus da kudin cizo inda ibni inda ibn tisab yawa a wajen shi yace wannan shi ma najasa ne fa na wa ma ubiha ubina na ubina min al hayy min al hayy yawa wa ma ubina duk abin da aka nesanta shi daga bana kenan bana ubina na to duk abin da aka nesanta shi min al hayy min alhayyi daga jikin rayayyen abu aw al maitati ko kuma Ko mataccen mai abu yiti.
awul mai yiti ko kuma mataccen abu Mhm. mimma tuhilluhu al hayat mimma tuhilluhul hayatu wanda rayuwa tana tsinkaya a kan shiga sai yau aka zo aka cire shi na yawa kal qarni kalkarni kaman kaho wal azmi wal azmi da kashi wal zufri wal zubri da farce wal jildi wal jildi da fata najsun to su ma duk najasa ne.
kamar irin faratun mulmi kamar faratun mutum tana kage najasa kage ba ka yanke shi a cikin masallaci ba na wani eh, fata ita ma haka menene haka duk shine ubina ai ubina min alhayy min al hayy abinda aka nesanta shi daga rayaye da yana jikin rayaye ne Mm.
to sai aka cire shi na to tunda aka cire shi wanda amma wannan abin damar rayuwa takan hau kan shi da rayuwan wannan dabba din shi ma yana samun rayuwa Mm.
to in aka riga aka cire shi daga jikin rayayyen ko kuma daga jikin matacce to dai ya zamo najasa na To kaga ila irin gezan 'yan agaji da suke sa na tuntun su tuntu Kaga A ai- cikin kaza a- ka a daga jikin kaza aka ci. To, shi ne ake ta tambaya. To shi ma ai, ai rayayye ne da rayuwan kaza.
Mm.
To in an cire wannan gezan a lokacin da kaza take da rai da rai to wannan najasa ne hakan nan idan an cire wannan gezan a lokacin da kaza ta Ta mutu to shi ma najasa ne amma banda in an cire shi a lokacin da aka yanka kaza mun fahimta ko Na gane.
to duk irin waɗannan haka suke na to shine can in ka je can a muktasar na da aka zo batu akan haimatti na akwai ah, ah, abin nan ah, ah, doki na to 'ya'yan marenan shi fatan Mm.
akan yi hannun takwabi da shi saboda yana da laushi na to to idan to kuma lokaci sabai duk suna sakawa na kuma suna shiga masallaci su yi sallah da takubbansu Mm.
to shine mai ma- malam da ya zo ya ce kai wa filkai masu kaulani an samu zantuttuka biya kan kan to na farko idan ka ce an yanka doki ne
An ce- aka cire shi to yanzu ya zama to ana Ana cin cin doki doki.
kenan to dai aka bar magana a wajen to shi yasa yana daga cikin wato tarbiyya na malanta Mm.
duk abin da zai kawo rudani Allah ne to sai kuka a shi shiru.
kawai a yi shiru kawai shi ne can za ka koma a wancan aya la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum Mm.
ka gani ku yi shiru kawai to kawai yace kaulani kawai aka wuce wannan waje to mu je na wa labnul maitati to labin mai tata kaga nonon nan na mataccen dabba wa muharrimil akli wa muharrimul akli da dabban da aka haramta ci kal khinziri kalkin ziri kamar alade wal atani wal atani da jaki
na'am wa baulul jalalati wa bawlil jalalati da bawlil jalala ita ce ita bawlil jalala ita ce dukkanin dabba da take cin najasa na'am Mm.
wa raja'iha wa raja'iha da torosan waɗannan dabbobi kashin su kenan Mm. duka haramun duka najasa ne su najasa ne Mm.
wa hiya kullu hayawanin Eh, yusta'malu bin yusta'malu najasa yana so ya fassara maka bawalin jalala Mm.
kenan yace kullu hayawanin kowace irin dabba Mm.
zasta amal wanda take mu'amala bin najasati da najasa na'am yawa na'am wal bawlu wal azrati to wal bawl kaga fitsari ma Wal azra.
najasa ne wal azrati bayan gida ma najasa ne min al adami na daga dan adam na'am ghaira amma gairu fadilatul Fadilatul anbiya wanda anbiya.
fa na annabawa su ba ya najasa Ah, ba ah, ah.
na'am wa min muharramil akli to hakan nan ma daga duk ba- fitsari da bayan gidan muharramul akil abin da aka haramta cin su wa makruhihi da wanda ma aka karhanta cin su kasubai kasu baɗi kaman zakoka su ne wato makaruhi wa zuhiri Eh, zakoka su ne wato duk dabban da suke cin nama na'am ya wato s- layin zaki ne Na.
tun daga kan su su kulya tunkuliya yawa su tunku su waye yayi sama eh to duka su damisa su ne makaruhai waziri wazibi da kura نعم والقمح تو- أي والقيح to walƙaihu wasadidu والسديد walƙaihu to kaga ƙaihu والسديد eh wasadidu da sadid وال- shin- ودم المسحوح ودم من المسروق العدم من الآدمي أو غيره.
إيه تو قيحو مم.
شيني واتو أبن آه، أكوي قيحو أكوي قيحو نعم تو قيحو شيني روان سركاي نعم نعم نعم نما رورو قيء أمي إيه قيحو كما أمين نعم to sadid kuma shine shi wannan ƙaihu ƙaihu shine ruwan maruru wanda yake haɗe da jini نعم sadid kuma shine ruwan maruru wanda yake farin kawai بيتاجروا yawwa mai fita faransa asalin maruru kenan wanda ka ka san sai ya gama fita sai jini sai ne jini ya fito Eh.
to dukkanin su ne da sai نعم ودم to المسحوح wa damul masfuki hakan nan najasa ne damul masfuk jinin da yake biyo wuka in an yanka من العدم na daga jikin dan adam ne أو غيره au gairihi ko kuma wani dan adam ko da dabba ne ko da dabban da ya halatta a ce مم.
in dai jini ya keso مم.
ta hanyar yanka ne ko kuma ta Ko kowace jin ciwo irin da hanya rauni.
ko jin ciwo ko rauni to duka waɗannan da jasa ne.
نعم Eh.
أكتر والقيء To wal qai'u to kaga mun zo qai'u anan.
Mm.
Na'am. Kaga متغير.
amai المتغير wanda ya jirkita an halin an halati ba'ani daga halin abinci ba za ka iya gane wannan aman na tuwo aka yi ko na ko na wake ba ya riga ya jirkice na jisun shi to shi ma da jasa ne na'am wa muskiru to wa muskirun na'am kal khamri kal khamru kaman giya wal mani wal to wa muskirin haka nan ma duk abu mai sa maye shi ma najasa ne na'am kalkamar kaman giya dukkanin ta gabaki daya nau'in giya duk nau'in abin da ke sa maye shi ma ya zanto najasa na'am shine can shi ma in ka je in ka je muktasar yana magana to giyan da ta riga ta bushe ba ko kuma giyan da kullila sai ta zama kunu ta tashi daga bugarwa ta koma da ta koma za a iya sha to ita ma tana nan cikin haramun ko Najasa.
najasa duk muktasar yayi magana a kai yawa Na'am.
to mu je wal mani to wal mani ka ga mani wa huwa min ar-rajuli wa huwa min ar-rajuli shi ko in daga namiji ne fa ma'un abyad ruwa ne wanda yake fari sakhinun sakhinun mai kauri na'am bi mumathalati bi bi musallasati mumathalati an yi karatun sakhinin da cha Mm.
fa fa sakhin na'am Mm.
aw ghali ay ay ai ghalithun abin da yake nufi shine galizin wato mai kaurin fa yatataffaqu yadda da fau yana tunkuɗan fi juna khurujihi wajen fitan shi ra'ihatuhu to kaga warinsa dai كرائحة الضلع kara'i asirɗai kaman warin hudan dabino haka warin maniyyi yake
بالعين an karanta a ce ɗali'i
أو أو abul الحال hali ma ko kace Muhmala.
ɗali'i ɗin ma Muhmala wanda tai.
ba ta da wani muhmalatain wanda ba ta da ɗigo ko ɗaya ɗali'i ضلع duk fassararsa ɗaya hudan dabino ne نعم وقريب من رائحة العجين ajini wa ƙaribin kai ya yi kusa ma fa min ra'ihatul ajini daga warin kwaɓaɓɓen gari نعم.
duk yana siffanta maka maniyi إيه.
Mm.
wa iza yabisa to idan ya bushe kuma fa kana Kara'i hatil baidi.
kara'ihatil baidi zai zamanto kara'ihatul baibu kaman warin warin baibu wato abin nan koyi na eh wa min almar'ati to in ko maniyin nan daga mace ne fa ma'un asfar ruwa ne wanda yake fatsi-fatsi
raqiqun raƙiƙun shi kuma ba sakinin ba ne raƙiƙun mai sarraye-sarraye yake wato ba mai kauri ba tsinkakke na ne Eh.
wal wadiyu to walwadiyu shi kuma wadiyi ba bidalin an karance shi da dalil muhammala wanda ba ta da dubu wana wa fil ya'i wa jahali to wafil yaƙi wajen yaƙun ɗin nan wasalin da ke kan shi ya samu fuska biyu na'am at-tashdidu ko ka ce wa wadiyu wa takhfif ko kuma ka sassauka ka ce wadiyu wadiyu eh na'am karatunsa ke Na.
to duk dai abu ɗaya ke ne eh wa huwa ma'un abu shi ma ruwa ne abyabin wanda yake fari sakhinun sakhinun mai kauri shi ma yakhruju galiban mafi yawan lokaci yana fita ne akbal bawli in mutum ya gama fitsari sai shi kuma ya biyo baya shine wadi Mm.
na'am wal maziyu to maziyi shi ma fa najasa bil ne kasal dhal al mu'jama eh an yi makas an yi manzal din nan wasali kasa almujamat wanda take da digo ba mumala ba mumala wanda ba digo dalil mujama mai digo zalil eh na'am ma'un abyadun shi ma ruwa ne wanda yake fari raqiqun raƙiƙun shi kuma wato tsinkakke ne ba mai kauri ba yakhruju 'inda al-ladati Eh, ya firji yana fita inda lazzatu lokacin jin daɗi bil in'azi bil in azin tashin azzakari ai qiyam ai kiyamun zakari in baka san mayin azin ba fa malam ya daɗa bayani ya ce kiyamun zakari shine tashin azzakari inda al-mula'aba inda mula'abatu lokacin wasanni aw at-tadhkar awi tazkaru ko tunani bi fathi at-ta'i to tazkar kuma ka ce tazkaru fa ba tazkar ba eh ai tafakkuri ai at-tafakkur shine tunani din na'am wa ramadun najsu To wa ramadin Ramadin najasi, najasi.
kaga ƙuran najasa, wa dukanuhu wadda karuhu da hayaƙin najasa, najasun su ma najasa ne. To kan najasa ɗin in aka ƙona najasa, bola bola, to shi ma zan to najasa. Mun gane ko?
Mm.
Wannan bola fa abinda aka kai matan in najasa ne.
wa dukanuhu Hakan nan ma hayaƙin, shi ma duk najasa ne.
akramaka Allah Mm.
a daidai wannan gurin abinda ya shafi bololinmu na yanzu Mm.
da kuma abubuwan da ake zubarwa Na'am.
idan yanzu mutum ya je shigewa hayakin da ya sheke shi a wannan wajen a matakin da zai Ya, ba shi ba to ai ba yanda zai yi shi a ƙa'ida na na shari'a duk abin da ya zamo mala budda babu makawa sai an same shi to fahuwa magburin an gafarta amma yanzu wanda ya je aikin bola to shi kuma ba a so ya zo ya yi sallah da wannan kaya din sai ya wanke hakan nan sai ya wanke jikinsa saboda bololin namu ba za ka iya taskance me da me da me a ciki za ka yi zuwa ka samu mushen kaji ne.
kaji kwarai ko za a iya kuma ɗebo eh, Bayan gida bayan ma.
gida ma duk a zo a zuba Ana a yi.
kai to so da haka shi yasa idan mai aikin bola ya aikin bola to duk wannan tufafin jikinsa fa sai ya cire sai ya kuma wanke jikinsa da ruwa mai tsarki
faslun yau fasalin rabewa tajibu idalatul najasati tajibu wajibi ne izalatin najasatu gusar da najasa ala saubil musalli an Ai, saubin an musan saubin.
eh, daga tufan mai yin sallah wa badanihi wa badanihi da jikinsa wa makanihi wa makanihi da inda zai yi sallah din wa huwa ma wani
tusa ma tumassuhu Tumassuhu a'ba'u a'ba'u.
eh shine abinda eh, makan din kenan Mm.
shine duk inda gababuwansa a lokacin da yake sallah za su taba shine inda ya zamanto wajibi sai ya gusar da najasin wannan waje din amma da zai yi sallah ga najasa a nan shi kuma yana sallah a nan ba abin da ya damu ba abin da ya samu sallah ko da shimfiɗa da ko da shimfiɗa ɗaya ne amma shi yana wannan gefe din ya yi sallan shi Mm.
babu abin da ya shafi sallan shi Mm.
idza kana Iza kana idan ya Zakiran.
kasance Na'am.
zakiran yana tuna da ita to wajibi fa ya cire.
qadiran ala sannan ibadati kuma mai iko ala izalati a wajen gusar da ita to dole ne sai ya gusar da su bil ma'il mutlaq bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake sake ba kaidi Hmm.
shine ma'ul mutlaq ruwa mai tsarki na'am
falau izala falau azalaha ko Mm, bi ghairihi digairihi da ce zai gusar da wannan najasa digairihi da wani ruwa mutlaq kamar ruwan omo na'am wa salla wasalla yayi sallah lam tasihhu to sallar sallah shi ba ta inganta ba domin ba ruwa ne mutlaki yayi sallah da shi Ya- ya ya ya wanke wanke ba eh na'am wa idza saqata ala al musalli wai za su mene eh, mu je wa idza saqata ala al musalli wa huwa fi salati najasatu yawa to wai za su kaɗa najasatin idan najasa ta faɗo Alal- alal musalli akan mai wa sallah huwa fi salati alhali yana sallah batalat salatu to sallar shi ta yanke ta ta ɓace sai ya je ya gusar da wannan najasan sai ya zo ya- ya ya sake sabuwar sallah wa kadhalika idza zakara Wani hakan nan kuma idan zakara sai ya tuna najasa wa huwa fi salati alhali yana sallah sai tuna "Ah, ai bai yi tsarki ba annabi saubihi ko kuma ya tuna annabi sobihi lallai a tufan shi au badani au bi badani ko kuma ga jikinsa au makani au makani ko kuma inda yake yin sallan najisun akwai najasa to shi kenan hukuncinsa ɗaya da wanda najasa ta faɗo mishi Na'am.
sallah ta ɓaci na'am وإذا كان المكان نجاسا إيه، إيه، ن- وإذا كان المكان idan bigiran da yake Najisa.
sallah najisan yana da najasa وجعل عليه wani سترا alayhi sutura sai ya sanya sutura akan wannan najasa ظاهرا ɗahiran amma wannan sutura da ya sa ya sanya sutura shimfiɗa kenan مم.
mai tsarki sai ya ɗora Ya a ɗora a kan kan najasa najasa.
ɗin. eh نعم كثيفا kasifan mai kauri بم- بمثلثة shi ma kasifan ɗin na an yi karatunsa da ca musallasa wato tsa'un kenan أو ثقينا ai su- eh أو ثقينا eh mm,
ثقينا sakinan مم.
bilkafi kenan ko إيه، بالخاء خاء sakinan yawa بالخاء ni na jin sa kana cewa sakinan ne أوكي sakinan ai mai kauri إيه، shi wannan tufan da ya ɗora a kan najasa ɗin.
نعم جازت الصلاة To, wanda- sallah fa ta halatta a kan, Mutlaqan.
eh, sallah a kan wannan mutlakan sake babu kaidi.
نعم أعني To, abin da malam yake nufi da ya ce mutlakan ɗin nan, المريض dil maridu kamar lafiya.
وصحيح Wasahihi hakan nan ma mai lafiya ɗin, على ما rajjaha.
رجحه ابن يونس Abin da ɗan Yunusa, shi Ibn Yunus yana daga cikin wato almajiran almajiran Imam Malik. To, shi ma ya tarjihi. ko da mai lafiya ne in ya sanya sutura mai kauri a kan najasa ya yi sallah eh tarjihinsa ne.
نعم shi ma yana kallon abin yana kallon hakan ma ya yi ba wai sai mara lafiya ba na'am za ka samu na mara lafiya nan can in ka je um, eh, risala na'am za ka da irin wannan karatun za ka same shi na'am Mm.
faslu to fasilin rabewa na'am yuqfa an yasir ad-dammi Eh, mutlakan yi ufa an yi rangwame an yasiru dami game da jini wanda yake ɗan kaɗan mutlakan sake ba ƙaidi kowane irin jini na'am a'ani abinda malam yake nufi sawa'un daidai ne akana ad-dammu haidin shin jini ne na haila aw an-nifasi ko jini na biki aw aw maitatin ko kuma na mataccen abu eh, ra'ahu fi salati sai mai sallah ya ga wannan jini ɗin alhali yana sallah aw kharijaha ko kuma bayan ya gama sallah aw kharijaha min jasadihi ya gan shi a jikinsa na'am aw ghairihi ko kuma wani jikin nashi ko a tufan shi ko a kaza nashi dai ga dai jini ويسير القيقيح eh mhm muje ويسير القيح السديد eh to wasirin kai hakan nan ma kaɗan na alƙai wancan ɗin ruwan surkani da sadid ruwan eh, ruwan maruru مم.
duk an yi rangwame a kansu Rangwame in kaɗan.
eh in dai kaɗan ne نعم ويسير ما دون دم أي درهم to wal yasir da ya ce wai yasirin nan ne kan وليسير to wal yasir abin fa da ake nufi da yasir kaɗan ɗin nan ما دون الدرهم shine abin da bai kai maduna dirhami ko abin da bai kai fadin dirhami ba أجكم إن a jikin inda ka gan shi a sai da ka gama sallah sai ka ga jini a riganka ko ko a jikinka ko a inda ma kake sallah jinin nan eh, jini ne na menene na menene duk dai aka gani Amma to bai shige dirhami.
amma bai shige Dirhami.
faɗin dirhami ba Mm.
to wannan an yi rangwame sallan ka bata ɓaci To a karama kallahu ya ya ɗan tsatsalluwa haka ɗilɗiɗi kamar wanda mu mai mu je duk za ka je sha eh
wal muradu bi dirhamin to abin da yake nufi da dirhamin nan ba kaga wani ai bai sani ba Eh, to dirhamin bagali shine dirhamin nan na alfadari na'am menene dirhamin alfadari ai da'iratun shine da'iratun wani dan kewaye allati takunu bi wanda take ba'dhi kasancewa bi Zira'i.
baɗin zira'i min al-bagali min albagali a baɗinin zira'i na na alfadari Na.
kafan shi na gaba na hannun dama Mm.
akwai wani ɗan kewaye to zaka gan shi a jikin jaki duk duk wani jakin duniya Akwai shi.
zaka gan shi to in dai bai kai wannan ba Mm.
to an yi rangwame Mm.
wa an asari wa an Dumali.
asali dumali hakan nan ma an yi rangwame daga gurbi na maruru din maruru in an fashe an matse shi ai ba shi rasa fitar da Fitar da ruwa ruwa.
to wannan gurbi na addumal wannan marurin shi ma an yi rangwame gare shi na'am idza lam yunka idza lam yunka ai in ba a matse shi ba na'am mu je zai fassara maka yunkan ma ai lam yusar ma'ana ba a tatse shi ba Na.
amma gashi nan tunda in ya kai ruwan zaka ga yana na san shi yana tsatsafowa to wannan shi ma duk an yi rangwame na'am wa an damil baraghisi to kaji inda kace inda ya tsatsafo eh wa an dam wa an damil baragisi haka nan ma an yi rangwame akan jinin kudin cizo shi ne a wanda za ka gan shi a nan da nan da nan da nan da nan ya tsatsallu to duk wannan an yi rangwame a kai wa dinil maqari waɗinil maɗari da kuma taɓan taɓan ruwan sama da shi ma an yi rangwame ba za ka ce dole sai ka wanke shi ba na'am kuma ta yi ɗinil maɗarin ya zo ai da da najasa Da ba najasa.
to duk an yi rangwame na'am wa in kanat al azarati fi azaratu fi ko da a ce akwai najasa a ɗinil maɗari ɗin Mm.
Mm.
illa an yakuna najasatun sai dai in Zalika.
fal- sai dai in najasan ita ta rinjayi taɓan to shi kenan nan ko ai kai ma ka san sai a wanke Mm. aw yakunu laha ainun za ƙa'imatun ko kuma ga najasan nan koro-koro ana ganinta da ido da to wannan ba za ka cayi rangwame gashi ya watsu maka a jiki ta ƙone amma kuma ga ai ga kashi nan ma a to wannan kan ba a yi rangwame ba na'am za mu iya tsayawa nan ko duk duk inda kai a wai gabin din kai a bar matsala to za mu iya tsayawa to
الحمد alhamdulillah لله رب العالمين